بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة a wannan yammaci na asabar daren lahadi daren 29 ga watan jimadar akhira a ga watan rabi'un thani hijira na da takwas, daidai da 28 ga watan januwari 2017 miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq allah maɗaukakin sarki ya datar da mu wannan shine darasinmu na shida a cikin jerin giyar karatukan littafin usulu talata na'am ko darasinmu da bakwai kenan ko darasinmu da bakwai a cikin littafin usulu talata muna roƙon allah ta'ala ya datar da mu jama'a idan ba mu manta ba muna nan a inda ainihin wato malam ya ɗauko mana bayanai dangane da nau'o'in ibada a al'asul awwal muka tsaya ma'arifatun rabbi ko inda muke bayani game da cewa dukkanin wata bauta bata dace da kowa ba sai Allah ta'ala tunda babu wanda ya iya yin halitta sai shi din to shi kaɗai ya kamata a bauta masa shi yasa Allah madaukakin sarki yana da matukar kishi muddin aka sami mutum ya haɗa shi da wani a wurin bauta to mun tsaya inda malam ya kawo mana nau'o'in ibada daban-daban daban-daban da kuma ainihin wato dalilansu a cikin Qur'ani mai girma wanda su zamu ji yanzu insha Allah ta'ala malam ce wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha nau'o'in ibada salo salo kala kalan ibadoji kala kala daban-daban waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da su mithlu ya ce misali irinsu al'islamu musulunci wal iman da kuma imani wal ihsan da kuma ihsan kyautatawa wa minhu mana ya ce da gaske akwai addu'a'u shi ne yin addu'a kiran Allah domin neman biyan wata bukata wal khawf da kuma jin tsoro wal raja' da kyakkyawan fata na samun rahmar Allah wattawakkulu da kuma dogaro ga Allah din warraghba da kuma kwadayi game da samun ni'imomin Allah warrahba da kuma firgici da jin tsoron azabar Allah wal khushu' da kuma kankan da kai wal khashya da kuma tsoro wal inaba da kuma komawa zuwa ga Allah wal isti'ana da neman taimako والاستعاذة da neman tsari والاستغاثة da neman agaji والذبح da kuma yanka والنذر da kuma alwashi وغير ذلك da wasu waɗannan min anwa'il ibadati allati amara Allah biha daga nau'o'in ibada waɗanda Allah madaukakin sarki ya umarni da su والدليل dalili a nan dangane da addu'a cewa ibada ce ko ba ta tabbatuwa sai ga Allah shi kaɗai, ƙaunuhu ta'ala shi ne faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, lallai wuraren sallah na Allah ne, don haka kada a kirayi kowa tare da Allah ne. Kina al-masajid mun ɗauka da sunan mai kenan. wuraren ibada ko kuma masallaci irin wannan ko kuma almasajid gabobin da ake yin ainihin wato yin sujada din kenan ba a roƙon Allah jama'a tare da wani akan irin abin da ba mai iyawa sai ba sai Allah madaukakin sarki duk wanda ya aikata wannan to ya yi shirka da Allah faman sarafa shay'an kaji duk wanda ya canza wannan yanayin bautan duk wanda ya sarrafa wani nau'i na bauta li ghairi llahi ga wani Allah fa huwa mushrikun to shi mushriki ne kafirun wanda kuma ya kafirta ya yarda ya bar addinin musulunci me wannan magana take nufi mun san cewa babu wanda zaka roƙa neman biyan bukata kai tsaye biya maka sewa to sai aka samu wani kuma ya je yana roƙon wani Allah madadin yayi wa Allah sai je ne wani Allah me yake nan shine shirkan aigo shine ma'anan fa man sarafaha duk wanda ya canza wannan nau'in bautan ko ya sarrafa wannan nau'i na bauta ga wani Allah to shine yayi shirka ya zama mushriki kenan jama'a ina fata an gane wannan to shine abin da malai yake nufi anan duk wanda ya canza wannan nau'i na bauta yayi ta ga wani ya aiwatar da ita ga wani Allah a cikin dukkanin ababen da muka ambata jama'a to wannan mutum ya zama mushriki ya zamto kafiri Allah ta'ala ka kiyashe mu wad dalilu dalili akan cewa duk wanda ya shirka da Allah ko ya aikata wani abu kwatan kwacin irin wannan ya shirka da Allah kuma ya bata shine fadin Allah ta'ala wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhara duk wanda ya roki wani duk wanda ya kirayi wani ilahan abin bauta akhara na daban wanda ba Allah ba la burhana lahu babu shi da wata hujja da ta sa zai iya aikata wannan aikin kuma ya zamto karɓi a wurin Allah jama'a ina fata an gane la burhana lahu ay la hujjata lahu ba shi da wata hujja akan wannan aikin da ya aikata bihi da wannan shirkar da yayi sai Allah ya ce fa inna ma hisabuhu inda rabbi sanne dai kadai hisabinsa kuma yana wurin Allah ne madaukakin sarki innahu lalle yadda al'amarin yake la yuflihul kafiruna kafirai ba sa taɓa rabauta ku fahimci wani ba wannan ayar da ya fara wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara duk wanda ya kirayi wani abin bauta tare da Allah a lokaci guda fala burhana lahu bihi to ba shi da hujja akan wannan abin da yi na cewa ya kira Allah kuma ya kira wani Allah ya kira shehinsa ya kira waliyinsa da cewa shi ma ya biya masa bukata irin abin da ba mai iya sai Allah ibadar da ba ta cancanta a yi ta ga wani Allah sai ga Allah shi kadai sai ya zama ya aikata haka to ba shi da hujja a wannan abin da yi kuma hisabinsa yana wurin Allah to wani hisabi ne shine shiga wuta dan Allah ya ce to innahu la yuflihul kafirun bai ce baka innahu la yuflihu ba sai Allah ya shiru sai ce baka innahu la yuflihul kafiruna lalle yadda al'amarin yake kafirai ba sa taɓa rabauta me wannan yake nufi da Allah ya kawo cewa kafirai a ƙarshen aya yana nuna maka kenan duk wanda ya kira wani tare da Allah ya zama mai shikenan ma'ana ayar shi yasa sai kawo maka hujja kenan dukkanin abin da malamai suke karantar da mu suke kokarin nuna mana suke faɗa mana waɗannan abubuwa jama'a ba wani abu bane illa iyaka saƙo ne daga wurin Allah ta'ala kokarin bayyana mana suke shi yasa duk kowace gaba zaka ga an kawo mata hujja ko daga alqur'ani mai girma ko daga ingantacciyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama وفي الحديث يا ذو أسين حديثي الدعاء مخ العبادة الدعاء itace ainihin wato gadan baya ko ƙashin bayan ibada gaba daya domin idan ka cire addu'a da kiran Allah to ina sauran wani bauta kuma ya rage akwai babu addu'a ita ce ƙashin baya don ko sallah da kake yi me ce yawancinta addu'a ce ina fata an gane wannan da haka shi yasa malai kawo mana wannan cewa addu'a kashin baya ne na ainihin wato ibada gaba ɗayanta wad dalilu dalili akan haka qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala na cewa addu'a ta ce ƙarshen bayan ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roƙe ni ku kiraye ni astajib lakum ni kuma zan amsa muku wajen biya muku dukkanin bukatu wajen amsa muku roƙonku wajen ainihin wato tabbatar muku da abin da kuka nema daga wurina innal ladhina yastakbiruna an ibadati waɗannan lalle waɗannan waɗanda suke yin girman kai lalle waɗannan waɗanda ke yin girman kai an ibadati gabarin bauta min sayadkhuluna jahannama dakhirin waɗannan za su shiga jahannama suna ƙasƙantattu jama'a an gane wannan ko za su shiga ina jahannama kuma suna mene ƙasƙantattu jayyid kenan wannan ayan ta nuna mana cewa ashe addu'a tana daga cikin nau'in ibada ko gashi har Allah ta'ala yana yin fushi da mutumin da baya roƙon shi an gane wannan ko jama'a ashe Allah ta'ala so yake koda shi a riƙa yin a riƙa roƙonsa jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala yana sarka roƙonsa kenan duk wanda yayi girman kai ya kira wani wanda ba Allah ba zai shiga ina Allah ya ce ku kiraye ni in amsa muku sai ce to duk waɗanda ke yin girman kai gabarin bautana gabarin kirana kenan da wanda ya kiran Allah gaba ɗaya yin addu'a ya shiga ciki aiko da wanda kuma da ya tashi yin kiran sai ya kira wani Allah shi ma ya shiga ina ya shiga ciki jama'a ina fatan kuna fahimtar mafhumin ayoyin dan ba kai a karanta ayar bane a wuce a'a menene abin koya menene darasin da ke cikin wannan aya jama'a ina fata an gane wannan domin gashi abin da yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Ubangijinku ya ce, Ku roƙe ni, ku kiraye ni, ni kuma zan amsa muku. Sai ce, Lallai waɗanda ke yin girman kai gabarin bautana, kenan wannan kiran menene? Ibada, bauta ce. An gane? Sai ce, To, saye da kurin jahannama, dakhirin. Kenan, duk wanda ya kirayi wani Allah, ko menene kuma kowane ne. akan irin abin da ba wanda ke iya yi sai Allah shi kadai to ya zama mushriki ya zama kafiri an gane wannan ko yawwa kuma ɗaya ne wanda aka kira shi din yana raye ko ko ya mutu kenan shehin sa ne kira shehin yana raye waliyi ne wanda aka aka nada masa kambu na walici yan ajin tabarkalla yana raye ko ko bayan ya mutu kowane ne aka kira daga cikin waɗannan jama'a kai tsaye an yi shirka da Allah jama'a ina fata an gane wannan kenan duk wanda yake rayu wani rayayye da sunan cewa ya mishi irin abin da ba wanda ke yi sai Allah kaga an yayi ne ya shirka da Allah amma misali sai ka kira abokinka ko dan uwanka ko babanka ce wanda Allah dan ba ni abinci in ci ba roƙo kai ba wannan za ci kai shirka ba zai iya baka abincin ba ina fata an gane wani taimake ni in aza wannan kayan ka roƙe shi ne ya taimaka maka wanda Allah ina roƙonka ka taimaka min da kaza yau ba ci abinci a gida misali ya debo masara ya baka wanda baka shirka da Allah ina fata an gane wannan saboda dama Allah ta'ala yana azurta bayi yana ciyar da bayi kuma ta hanyar bayi ne dan baka taba ganin wani mutum a rayan nan ba an ce ya taso ya samu arziki sai da wasu duk bala'in ka sai ka jingina da wanda zaka samu arziki imma dai wanda yake sama da kai imma dai wanda yake ƙasa da kai imma dai wanda kuke daidai wa daida ina fata an gane wannan ka'ida ce Allah ta'ala ka shiryar da mu kenan duk wanda yake rayu wanda yake matacce ko wani wanda baya nan da irin wannan kira da ake yi wanda ake neman haihuwa a nemi arziki a nemi kaza a wurinsu wanda ba mai iyawa sai Allah wannan jama'a kai tsaye ya nuna cewa ya yi ainihin wato shirka da Allah maɗaukakin sarki an gane wannan ko Allah ta'ala ka shiryar da mu sai malam ya ci gaba da cewa والدليل الخوف دليل كما كان cewa tsoro ibada ne qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kada ku tsorace shi kada ku ji tsoronsu ku tsorace ni yayin da kuka zamto mu'mini an gane wannan ko Allah ta'ala yana yi wa ainihin wato musulmai bayani ne dangane da ainihin wato fita wajen yaƙi cewa kada ku ji tsoronsu ku ji tsorona dai ni Allah lokacin da aka ji yaƙi yaƙin Uhud kun sa wannan yaƙin an samu hazima ko an ci galaba akan musulmi a wannan yaƙin saboda saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi wanda ya umarce su a ƙarshe Allahn da aka yi wa laifin kuma ya ce ya yafe musu. To, amma sun ji tsoro ko a lokacin, sun juya baya saboda Allah ya ce ma sun juya baya saboda Allah ya jarabce su ne. Sun masarafakum anhum liyabtaliyakum walaƙad afa ankum kai Allah bari iya rance. Ce Allah shi ya tura ku kuka juya da gudun ya kuka gudu. amma ya yaka ne liyabluwakum domin ya liyabtaliyakum domin ya jarabce ku sai Allah ya ce wa laqad afa ankum amma tabbaci haƙiƙa lallai Allah ta'ala ya yafe mu sai Allah ya ce inna Allah ghafurun halim lalle Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne ina fata an gane wannan to a ƙarshe bayan an gama wannan yaƙi an faɗi sakamakon waɗanda suka yi shahada a wurin wannan yaƙin jama'a sai Allah ta'ala yake faɗa mana cewa to su mu'minin da suka yi wannan yaƙi sai aka dawo aka ce da su a ai ga mutane can sun taru muku suna dako akan za su dawo su kasa gawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to su waye za su je su dubo abaka su dike ce ya rasulullahi ni ne aka samu wanda suka mara masa baya to shine Allah ta'ala yake faɗa musu wannan magana cewa fala takhafuhum wa khafuni kada ku ji tsoron su kafiran ku ji tsoro na ne ni Allah in kuntum mu'minin yayin da kuka kasance mu'minai ko kuma in kuntum mu'minin idan dai har ku mu'minai ne to kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na ni kadai kenan anan sai mu gane cewa ashe wannan tsoron tsoro ne irin wanda ba a yi kowa sai wa sai Allah ina fata an gane wannan domin shi tsoro wani abu ne jama'a wanda yake faruwa a cikin zuciyar bawa saboda jin tsoron abin da yake ciki cikin abin da yake zuwa a zuciyar bawa na halaka ko samun wani cutarwa an gane wannan ko to amma Allah ta'ala ya yi hani a ji tsoron waliyan shaida su ne kafirai Allah ta'ala ya hani game da wannan domin haka Allah ta'ala ya fara ya ce faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa ku yaqi waliyan shaytan domin lalle kaidin shaytan ya kasance mai rauni ne an gane wannan ko Allah ta'ala ka shiryar da mu to dan haka jama'a gashi nan Allah ta'ala sai waɗannan bayin Allah ainihin wato cewa kada su ji tsoron shi kada su tsoron kowa sai shi yayin da suka ci mu'minai to tsoron nan kala uku ne jama'a na farko akwai tsoro na ɗabi'a wanda haka Allah ta'ala ya harci ɗan adam da irin wannan tsoron kana jin tsoron maciji kada ya cutar da kai ko kana jin tsoron kunama kana jin tsoron wani azzalimi kai ya cutar da kai amma irin tsoron da kake wa Allah ne ba irin tsoron da kake wa Allah ba jama'a ina fata an gane wannan kana jin tsoron wuta kana jin tsoron wata katanga ta faɗo maka ta halakar da kai kowa na jin tsoron wannan an gane wannan ko to wannan jama'a ba a zargin bawa kan wannan saboda me ɗabi'a ce ɗan adam Allah madaukakin sarki yayin da ya gani annabi Musa alaihi salam yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a yana jefa ta sai ga ta zama macijiya amma Allah ta'ala ya bi labarin cewa yayin da ya jefar da ita ta zama wannan macijiyan Allah ce walla mudbiran ka annabi sai ya juya baya da gudun tsiya wa lam yu'aqib ko waye baya yi Allah ya kira shi ya Musa ya kai annabi Musa aqbil dawo wala takhaf kada ka ji tsoro innaka minal aminin kana daga cikin waɗanda aka amintar da su ga barin yin tsoro wannan tsoron na annabi Musa ya jama'a na menene ta ɗabi'a ce shi yasa Allah ta'ala bai zargi annabi Musa kan wannan tsoron ba ko ina fata an gane wannan haka Allah ya bada labari yayin da aka ce innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin lalle mutanen gari fa sun yi dandazo sun yi taro sun yi kazunzumi akan cewa za su kashe ka don haka ka fita lalle ni ina maka nasiha Allah sai ce fa kharaja minha khaifan yatarqab annabi Musa sai ya fita yana mai jin tsoro a wannan garin yana taka tsantsan ya sulale ya samu ya ba hanya ba garin kaga wannan tsoro ya ji ko na'am amma wannan tsoro ne ɗabi'a jama'a ina fata an gane wannan yawwa sai dai wannan tsoron jama'a ba a son ya yi tasiri misali kamar tsoron azzalimi ne tsoron azzalimi ba a son ya yi tasiri a zuciyarka wajen ka iya halattar da abin da Allah ya haramta ko ka iya haramta abin da Allah ta'ala ya halitta don wani yana iya wannan saboda jin tsoron wani mai gidansa ne a wurin kasuwanci ko wani abu zai kira shi zuwa ga saba wa Allah saboda jin tsoron shi da yake koyi masa biyayya akai to anan kai shirka da Allah an samu matsala saboda mene ka ɗaukaka shi fiye da kake kallon girman wane girman Allah ta'ala jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shirye da mu sannan akwai kuma jin tsoro wanda ba a yi wa kowa jama'a sai Allah an gane wannan ko domin nan jama'a kowa na mina jin tsoron haɗuwa da Allah ya ko akwai wanda ba jin tsoro eh ya daga hannu bai zo ba ko kowa na jin tsoron Allah jama'a kowa na jin tsoro dangane da abin da kowa ya aikata yana jin tsoron haɗuwa da Allah idan ka tuna kyawawan ayyukanka da alkhairanka sai ka ji kana son ka da Allah idan ka tuna munana waɗanda ba su da daɗin ji wanda kai kaɗai ka fi kowa sanin abin da kai ka aikata sai ka ji kuma kana jin tsoro to yanzu in ji gaban Allah me zan ce mishi na aikata kaza rana kaza na yi kaza ni ne aka aika kaza na yi wa wani kaza yanzu ya za a yi da ni ban ma sani ba yanzu ya Allah zai yi tuban da nema Allah ya karba jama'a ina fata an gane wannan to irin wannan tsoron jama'a ba a yi wa kowa sai wa sai Allah ta'ala shi kadai Allah ta'ala ka shiryar da mu an gane wannan ko to kenan shi wannan nau'in nau'in tsoron jama'a menene matsayin shi ibada ne ko ko ba ka bane tsoro ne irin na ibada an gane wannan ko sai tsoro na uku shi ne tsoro na sirri tsoron da ke cikin zuciyar mutum wanda yake tsoron wani abu ne wanda yake a ɓoye alabiya ɗan adam yana jin tsoron matacce haka ne yana ka sabon cewa ai akwai fatalwa akwai kaza sai ga idan mutum ya mutu ana mene wani yana jin tsoron ma taɓa gawa ina fata an gane wannan kaga wannan shi ma tsoro ne wanda yake ba zai mi ba ba zai cutar da bawa ba jama'a ina fata an gane wannan yawwa amma irin jin tsoron da ake jama'a na wani waliyi ya ci kwance a cikin kabarinsa cewa ina jin tsoron in na bar abin da ya sa ni ko na bar ɗariƙarsa ko na bar wani abu da yake umarniya da aikatawa wani abu zai same ni na sharri to wannan ko malamai sun ta shirka mu kiyaye wannan ya shiga babu mene babu shirka da Allah ta'ala saboda ya riga ya mutu ya riga ya dindige ba kasa ta cinye kakaf sai abin da ba a rasa ba na kashi to ina kai ina jin tsoron shi shi ma neman taimakon ka yake kai da kake raye to ina kai ina jin tsoron matacce kuma wanda yake ya riga ya mutu ma an riga ma an manta da shi jama'a ina fata an fahimci wannan to wannan ke nan gani da ainihin wato abin da ya shafi tsoro jama'a Allah ta'ala ka shiryar da mu wa dalilin raja' dalili ke bayani dangane da ainihin wato kyakkyawan fata game da samun rahmar Allah madaukakin sarki shine ar-raja qauluhu ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa me faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan duk wanda yake fata na haduwa da Allah madaukakin sarki lami lafiya salin alin wanda duk yake fatan haduwa da Allah salin alin falyamal amalan salihan to lalle ya aikata aiki kuma nagari sannan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahad kada ya hada kowa da bautan ubangijinsa idan bawaye haka to lalle ya samu tsira a wurin Allah ta'ala an gane wannan ko jama'a to kenan a wannan aya sai mu fahimci meye ma'ana ar-raja suka ce ar-raja shine tama'ul insani fi amrin qaribil manan mutun yayi fatan samun wani abu wanda yake makusanci ne a wajen samun sa an gane wannan ko wani lokaci ma yana iya zama mai yana iya zama mai mai nisa kamar aljanna aljanna kusa za a shige ta ba nan kusa bane amma kuma zaka tada mutun yana mai yana kyakkyawan fata game da samunta an gane wannan ko to anan jama'a abinda ake nufi da wannan ar-raja' kyakkyawan fata a nan shi ne irin kyakkyawan fatan da ya ƙunshi ƙanƙan da kai ga Allah da kuma nuna cewa kai ba kowa ba ne a wurin Allah kana nema ne a wurin wa a wurin Allah shi kadai kanu la haula wa la quwwata illa billah an gane wannan ko yawwa to kenan duk wanda yake kokarin fatan samu rahaman Allah ta hanyar wani cewa wane ne muke fatan zai cece mu a kiyama an yi kila ma yana da wata riga kowa ya telan uhu kowa ya mai sai da yadin uhu a ce to kila zai kwashe sa aljihu misali a lokacin da Allah baya gani zai je ya zarge sa aljanna kuma sai ya ƙara dawowa ya ɗebo su sai ya zo yin trip na ƙarshe sai a ce to na ganka kaga ita kanta wannan magana jama'a tana da implications tana da matsala shine akwai tuhumar Allah da mene jahilci koko sannan na biyu akwai ƙaryata manzon Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani cewa ran tashi alkiyama in aka tashi kowa zai tashi da loba a tsirara ba takalmi ba kaza ba kaza na shi ya rasulullah ya za a yi yanzu kowa yana ganin tsiraicin kowa manzo Allah ya ce mata ina ya kina na Aisha radiyallahu anha yace ina abin ya fi karfin haka ai wannan ranan kowa yana ta kansa ne ba mai iya kallon wani ina kai ina kallon wani baka ba san an yi shi ba in ma kaga wanda ka sani kokari kake ka gudu saboda kare zamto akwai wani abu da ya taba hada ku tsakaninku ina fata an gane wannan jama'a yawma yafirru al-mar'u wa ummihi وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Allah ya ce li kulli mri'in ga kowane mutum Allah bai cire kowa ba kowane mutum a ranar tashar kiyaman nan a wannan rana a wannan yinin yana da wani abu wani sha'ani wanda ya riga ya wuce gabansa ya sha masa kai shi ma kawai an haka nafsi nafsi ne za zo ya annabi adam alaihi salam ya kai annabi adam kai ne uban halittu gaba daya ka je ka roƙa mana Allah mana ala tara ma qad balagna baka ga abin da ya ishe mu na wahala ba ala tara ma nahnu fihi baka ga wani irin tashin hankali muke ciki ba sai ce da su ina yau ubangiji na yayi wani irin fushin da bai taɓa yin wannan fushin ba a wannan rana ya umarce ni ce kada in ci itaciya na je na ci saboda haka ina jin tsoro ni ma yau ni ma ta kaina nake yi ku joji annabi nuhu alaihi salam annabi adam fa to shi wancan mai garanti din kuma shi zai kwashi mutane ne kawai tafe shi ba abin da ya masa zafi ga annabawa da manzanni hmm? su ne ma Allah ya riga ya fi musu ma ya tabbata a cikin Qur'ani mai girma amma still suna jin tsoro sai wani dan ajin tabarkalla shi kuma sai zo ya ta ɗiba mutane a kai su aljanna to yanzu sai mutum ya ta'allaka zuciyar shi akan cewa lalle wane ne zai cece ni bai samu matsala ba kenan yana fatan samun rahamar Allah amma fa wane ne zai kai shi zuwa ga rahamar Allah nan to an samu matsala jama'a ya shirka da Allah wannan jama'a ina fata an gane wannan kaga ya shiga shirka cikin ibada domin irin wannan raja'in kyakkyawan fatan ba a yi wa kowa sai wa sai Allah ta'ala Allah ta'ala ka shirya da mu to don haka jama'a duk wanda ke fatan samun rahamar Allah to lallai yayi kokari ya aikata aiki na gari domin aikata aiki na gari jama'a shine kadai abin da zai samu maka gidan aljanna shine kuma kadai abin da zai sa ka rayu a duniya rayuwa mai daɗi sannan idan ka je lahira kuma in Allah ya tashi maka sakamako sai ya ɗebo mafiya kyawun aikinka mafiya kyan su za a duba sai a maka sakamako da shi haka Allah ta'ala ya faɗa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk wanda ya aikata wani aikin alheri namiji ne ko mace alhali yana mumini kaga ya aikata aiki mai kyau aiki nagari sannan kuma yana matsayin mene wa huwa mu'min Allah ce lalle tabbaci hakika wallahi sai da Allah ya rantsuwa wallahi sai mun rayar da shi rayuwa mai daɗi kuma za mu sakan ka mishi ladan ayyukan shi da mafi kyawun abin da yake aikatawa haka Allah ta'ala ya faɗi a suratul nisa wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira duk wanda ya aikata aiki nagari daga cikin maza ko mata alhali yana mumini to waɗannan su ne masu shiga aljanna kuma Allah baya zaluntar su daidai da wannan ɗan farin fatan jikin ƙwallon dabiru haka wani wurin Allah ta'ala yake magana cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya tace illa man taba sai fa wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan ya aikata aiki nagari Allah ce fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a waɗannan su ne waɗanda za su shiga aljanna kuma ba a zalunta su komai Allah ya ce ma wace irin aljanna ce ki jannati adinin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib wace irin aljanna ce aljannan kuma ba kuma aljannan da za a zauna a fita ba jannatu adinin aljanna ce ta zama dindindin wanda koramuna gudana a ƙarƙashinta kuma za su dawoma a cikinta Allah ta'ala ka sanya mu daga cikinsu kenan jama'a muna da buƙatar mu koma ga Allah ta'ala wajen yawan aikata ayyukan alkhairi da kuma nisantan ayyukan sharri da kuma sabawa Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ka tsare mana imani wa dalilu tawakkul dalili kuma akan dogaro ga Allah an gane wannan ko godiya dogaro ga Allah dogaro shine ka dogara akan wani abu wajen me wajen kokarin wannan abin ya samu maka da amfani ko ya ture maka me eh ya ture maka wani sharri ina fata an gane wannan ya zama shine last hope ɗinka last hope ɗinka shi ne wannan shi ya kira mene attawakkul jama'a ina fata an gane wannan don haka dogaro ga Allah jama'a a matsayin Allah shi ne ma'ishi a matsayin shi ne Allah wanda yake isasshe ta hanyar yin wannan ibadar kana fatan Allah ya samu maka da wata amfani ko ya ture maka wata cuta to wannan yana daga cikin cikan imani jama'a yana daga cikin mene cikan imani shi yasa Allah ta'ala ya faɗi cewa wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ku dogara ga Allah idan dai daga cikin ku mu'mine ne kaga Allah ta'ala sai ya kawo wannan cewa idan bawa ya gaskata dogaransa ga Allah madaukakin sarki jama'a to Allah ta'ala sai ya isan masa yayin da wani zai ce maka zo nan wanda ya isa ya zo ya taba ka ai kana jin lokacin ka samu tsira ko ko dan adam ne maka irin wannan kana ji ai ya magata to Allah zai ce wa 'ala Allahi fatawakkalu lalle in za ku dogara ku dogara gawa ga Allah in kuntum mu'minin in dai ku mu'mine ne to yin wannan dogaran idan har kai ga Allah jama'a to Allah zai ce ni na isan maka akan kowa ka ko ga Allah ta'ala ya isa ko ko bai isa ba ya isa matsayin abin dogaro an gane wannan ko to shi yasa Allah ta'ala ya ce wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu lalle duk wanda ya dogara ga Allah to fa Allah ya isan masa an gane wannan ko jama'a annabi yaqubu alaihi salam yayin da ya tura ayyansa koma garin a wajen aziz misr da dan uwansa bunyani sai ce da su ya baniya ya baniya ya ku ayyana la tadkhulu min babin wahid in ku tashi shiga wannan garin kada ku shiga ta kofa daya wadkhulu min abwabin mutafarriqa ku shigo ta kofofi mabambanta saboda kada a cutar da ku amma sai ce su wa ma ughni ankum min Allah min shay amma ku sani wannan fa dabarar da nace ku yi ni bazan iya tsinina muku komai ba a wurin Allah sai ce inil hukmu illa lillah hukunci gaba ɗaya yana ga Allah ne alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa alaihi falyatawakkal mutawakkilun kuma gare shi ya kamata duk masu dogaro masu dogara gawa ga Allah shi kare shi yasa Allah ta'ala ya ce falamma dakhalu min haythu amarahum abuhum yayin da suka shiga ta inda babansu ya musu umarnin cewa su shiga ta kofofi mabambanta Allah ya ce ma kana yughni anhum min Allah min shay min Allah shay'an wannan shigan da suka yi bai wadatar da su koyi ba a wurin Allah التي إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها سيدي wani abu ne wata bukata ce kawai da shi annabi yaqub yake sanya ya ainihin wato sanya a zuciyar shi shi yasa ma ta farko da yake musu kuyi sai yake musu amma ba ku sani hukunci na hannun Allah ne kuma ni ma gare shi na dogara kuma gare shi ya kamata duk mai dogaro ya dogara duk da haka da suka je sai da aka rike musu dan uwa aiko haka ne da aka zo za su tafi sai aka ɗauki sa'in da ake gwaji aka sa a cikin kayan ɗan uwan shi sai da suka kama hanya aka ce ayyatu hal iru innakum lasariqun ya ku taron matafiya lalle ku dinnan ku wannan tawaga barayi ne sai suka wai gwata ta me kuka rasa ku ce mana barayi ta mun rasa sa'in sarki ina fata an gane wannan nafiri suwa al-malik kuma sarki ya ce duk wanda ya gano wannan mudin nashi za a bashi kyauta da lada na kayan doki guda guda ɗaya wanda za a jibga masa kaya kyautar da sarki zai bada kenan na fata an gane wa ana bihi zami amma ƙarshe me ya faru dabara su bata yi kubutar da uwansu ba suka ce kun san cewa mu zo garin nan dan mu yi barna ba kun ba barayi ba ne aka ce to menene sakamakon wanda ya satan in ƙarya kuke yi suka ce sakamakon wanda ya sata a cikin mu shine a rike shi sai Allah ya saka kawo kansu saboda dama Allah ya riga hukunta ai ko kenan jama'a yayin da za a yi dogaro shi Allah ta'ala ya kamata a dogara akan shi kadai lokacin da waɗancan kafiran makka aka yi yakin aka yakin Uhud suka dawo musulmai suka dawo wani yazo yace musu to inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum lalle fa jama'a suna can sun taru sun ƙara runduna sun kamo hanya za su yake ku fakhshawhum ku ji tsoron su amma sai Allah ya ce bi fazadahum imanan sai ƙara sahabbai imani wa qalu kuma suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu kuma ma dalla da abin dogaro a Allah a matsayin abin dogaro sai Allah ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su'un wattaba'u ridwan Allah almuhimmu dai Allah ta'ala ya isa musu dan haka tawakkali jama'a haƙi ne Allah madaukakin sarki in kana son alkhairi ka dogara ga Allah ta'ala shi kadai wajen neman abin da kake nema Allah ta'ala ka shiryar da mu mali shi gaba da cewa haka ne ko wa dalilin raghbati war rahbati wal khushu' dalili kuma akan abin da yake bayani dangane da ainihin wato tawakkali a nan kwaɗayi ko na fatan samun rahmar Allah da rahaba da kuma jin tsoron azabar Allah wal khushu' da kuma khushu'i kankan da kai ga Allah madaukakin sarki da samun natsuwa dangane da hukuncin Allah madaukakin sarki wanda Allah ta'ala yi shine Allah ta'ala yace qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ألا أنا بدأ باري بدا النبي زكريا عليه السلام النبي زكريا عليه السلام Allah ta'ala ya bashi haihuwa ba yana fatan kuma a samu wanda zai gaje shi a wajen isar da wannan sakon da annabta qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا to yayin da yayi wannan addu'ar ya shiga wajen nana Maryam an bashi shi yana rinanta in ya shiga sai ga kayan lokacin sanyi sai ga kayan damina a lokacin damina sai ga kayan da ba a samu sai lokacin sanyi ya Maryamu anna laki hadha ana ke samu wannan albarka haka qalat huwa min indillah take ce daga wurin Allah yake zuwa mu inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab Allah yana azrata wanda yaso ba tare da hisabi ba annabi zakariya yana jin wannan maganar hunalika sai Allah ya ce nan take da'a zakariya rabbahu annabi zakariya sai ya kira ubangiji sai ya ce rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah ya Allah ka bani zuriya tayyiba innaka sami'ud du'a lalle Allah kai ne mai jin addu'a fanadatu almalaika nan take sai malaiku suka kira shi wa huwa yusalli fil mihrab a inda ya addu'a bai gusa ba cewa anna Allah yubashshiruka bi Yahya ina fata an gane wannan to a lokacin cewa yake rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin Allah kada ka kyale ni kadai tilo banda iyali banda da Allah kai ne mafi alheri mai gadar da gado sai Allah ta'ala ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa wannan addu'a wa wahabna lahu yahya sai muka bashi annabi yahya a matsayin kyauta wa aslahna lahu zawja muka muka gyara masa matansa muka inganta ta da ba ta haihuwa Allah bai ta mene mai haihuwa shi da kanshi ce aqiran ce ba ta haihuwa ba kalariya ce to shine Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat lalle sun kasance annabi zakariya alaihi salam da shi da iyalinsa suna rige-rige wajen aikata ayyukan alkhairi wa yad'unana kuma suna kira mu raghaban suna masu ainihin wato kyakkyawan fatan samun rahma a wurin Allah wa rahaba suna kuma jin tsoron ainihin wato azabar Allah Allah ya ce wa kanu lana khashi'in sun kasance ainihin wato masu kankan da kai zuwa ga Allah wa dalilul khashya dalili da yake magana gaba da jin tsoro kuma har ila yau jin tsoron da yake hadda girmamawa qauluhu ta'ala shi ne fadin Allah ta'ala fala takhshawhum wakhshawni kada ka ji tsoron su kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na ni inji Allah wa li utimma ni'mati alaykum kuma lalle zan cikan ya ni'ima ta gare ku an gane wannan ko Allah ta'ala kuma ya faɗi wannan ne a cikin suratul ainihin wato al-baqara wa dalilul inaba dalili kuma akan komawa zuwa ga Allah me ma'ana al-inaba shine komawa zuwa ga Allah ta hanyar tsayuwa wajen yi wa Allah ta'ala da'a ta wajen nisantan sabo da kuma aikata abubuwan da za su jawo mutum samun kusanci da Allah madaukakin sarki jama'a ina fata an gane wannan wannan yana da ma'anan tuba an gane shi ne al'inaba to me wannan akwai dalili a cikin qur'ani cewa inaba bauta ce ga Allah lalle akwai shi ne Allah ta'ala ce wa anibu ila rabbikum lalle ku koma zuwa ga ubangijinku baki daya wa aslimu lahu sannan ku miƙa wuya zuwa ga Allah ta'ala ku miƙa wuya zuwa ga dukkanin shari'ar Allah min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tunsarun azab baghtatan wa antum la tashurun ko kafin azaba ta zo muku a afke alhali ba ku sani ba kenan kaga al'inaba mai ce shi bauta ce ga Allah ina fata an gane wannan shi yasa Allah ta'ala ya ambaci annabi Sulaiman da baban shi annabi annabi Dawud ko Allah ta'ala ya labari cikin Qur'ani cewa mutane masu yawan koma zuwa ga Allah lokacin ma da annabi Dawud aka fitine shi yayi wani hukunci wanda yake ba daidai ba bisa kuskure Allah yake cewa fa ghafarna lahu dhalika oke lokacin wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab annabi dawud ya samu yakinin cewa lalle mu dinnan mun jarabce shi fastaghfara rabbahu sai ne gafaran ubangijinsa sannan kuma me sai wa anaba kuma ya koma zuwa ga Allah ina fata an gane shi yasa Allah da ya gama labarin su gaba ɗaya sai ya ce wa inna lahu indana lalle annabi Sulaiman a wurin mu indana la zulfa yana daga cikin bayin makusanta shine zulfa ay la qurba wa husna ma'ab kuma bawa ne mai kyakkyawan komawa zuwa ga Allah ashe kaga ina ba bauta ce wacce ba a yi wa kowa sai wa sai Allah ta'ala shi kadai Allah ta'ala ka shiryar da mu to dan haka jama'a wannan mi kauya yana da kyau zuwa ga Allah ta'ala domin Allah ta'ala shine wanda kowa da komai suka mi kauya zuwa gare shi ko walau aslama man fis samawati wal ardi طوعا وكرها وإليه يرجعون gare shi komai ke miƙa wuya ko ya ƙi ko ya so an gane da daɗin rai da rashin daɗi Allah kaɗai ke miƙa wuya jama'a Allah ta'ala ka shiryar da mu wa dalilul isti'ana dalili ke magana dangane da neman taimako kuma qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'inu kuma kai kadai muke neman taimako an gane wannan ko jama'a kenan me ma'ana al-isti'ana hmm na'am neman taimako ta yaya za mu iya gane cewa neman taimako ibada ce ga Allah ta wace hanya kun yi shiru saboda ba mu iya biyan bukata sai Allah
ba mu yi bin bukata sai Allah kuma shi taimaka maka na'am ba mu iya taimaka maka sai ubangiji Allah idan ya zama ka kasance kana cikin kana da cikakken imani na Allah shi kadai zai taimaka maka kun san akwai mashi tsakanin al-isti'ana da al-istighatha al-isti'ana shine ka nemi taimakon Allah akan wani abu da kake ganin wannan abin ba zai taɓa yiwuwa ba sai idan Allah ya taimake ka akan shi ta hanyar kankan da kai ga Allah kuma ka nuna cewa kai inda baka isa ba an gane wannan ko shine mene al-isti'ana al-istighatha shi kuma baya faruwa sai yayin da mutum ya fada cikin musiba da bala'i lokacin da musibu suka yi maka yawa bashi ya maka yawa za a daure ka misali a'a ƴaƴanka ne suke yawan mutuwa kana yawan sa- ka samu hatsari a mota ga kanan ne mutu mutu rai rai kana cikin wani irin yanayi kana cikin jirgin ruwa jirgi ya tangal tangal zai faɗi a wannan wa zaka nemi taimako shine al-istighatha ku gane mun shi tsakanin al-isti'ana da mene al-istighatha akwai banci da kai yayin da kake filin yaki ga ka ga abokanan gaba kana ganin suna ganin ka anan kana cikin me musiba haka ne yanzu wane ne zaka roƙa da fadin cewa ya taimake ka to wannan neman Allah ya taimake ka a wannan ya imani shine mene al-istighatha amma neman taimakon Allah akan aikin alkhairi misali kana ganin ni innan ba zan iya kiyaye sallah ba matuƙa sai Allah ya taimake ni kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya daga cikin sahabbansa shugaban malaman wannan al'umma shine wani eh shugaban malamai fa da wannan al'umma manzon Allah gaba daya wanda manzon Allah ya ce in aka tashi alkiyama gaba daya malaman wannan al'umman kakkaf bayan mu'awuz zasu yi. kai manzon Allah wata ran ya zaune ya rike wata bulala a hannun shi manzon Allah ya gurgura ya gurgura ya gurgura ya jiba da wannan ainihin wato bulala ta koma can ta faɗi manzo Allah ya ce to ratan sauran jama'a ma da mu'az ɗan jabal kamar yadda nake nan da kuma wani wancan wancan wancan wancan budala shi yana gaba zai jagorance su zuwa aljanna su kuma suna bin bayan shi amma ba wai irin kamar sahun sallah ba irin galiman ga ga mamu ko wannan kin da maka cewa ya tsere masa wannan ya sa manzon Allah yake son mu'azu saboda malami manzon Allah ya aika shi kasan Yaman ya je musulunta da su to manzon Allah ya kalli Mu'adh ya ce mai ya Mu'adh inni uhibbuk ka wannan ya gama samun gata a nan jama'a dan gata manzon Allah ya ce ya kai Mu'adh inni uhibbuka fillah lalle ni ina kaunanka ina son ka saboda Allah la tad'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik kada ka kuskura bayan wata sallah ta wuce maka face sai ka ce ya Allah ina neman taimakonka ka taimake ni akan yawan ambatanka da yawan yi maka godiya akan nemomin da kai min da kuma kyautata ibada zuwa gare ka kaga manzon Allah yana koya mishi ne saboda ya nemi taimakon wani taimakon Allah shi kadai akan aikin alkhairi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya dora Abdullahi dan Abbas a bayan jakinsa suna tafiya sai ce mai ya gulam ya kai dan yaro inni uallimuka kalimat zan sanar da kai wasu ɗan kalmomi masu ma'ana rike su ihfazillaha yahfazka ka tsare dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka yace idza sa'alta idan zaka yi roko fas'alillah ka roƙiwa wa idza sta'anta idan zaka nemi taimako fasta'in biman billah in za ka nemi taimako ta nemi taimakon Allah jama'a ina fata an gane wannan shi ne ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kuma gare kadai muke neman taimako an gane ko wa fil hadisi hakan ya zo a cikin hadisi fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi Imam Tirmidhi wa idza sta'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako nemi taimakon Allah ta'ala wa dalilin isti'aza dalili game da neman neman tsari Allah ya tsare ka daga sharrin abin da kake jin tsoro shine abin da isti'aza an gane wannan ko jama'a yawa amma ita wannan isti'azan jama'a da muke magana anan shine ka nemi kariya da kuma tsaro gabarin dukkanin wani abu da zai cutar da kai ina fata an gane wannan to isti'azan ne kuma jama'a kala kala ne akwai isti'aza wacce ta kunshi kamala da kuma nuna talaucinka a wajen Allah cewa kai ba kowa bane kai ba koyi bane Allah kaɗai kake son ya kare kai baka tsaro an gane wannan ko shine irin fadin Allah ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsarin tsari da ubangijin wayewan gari ubangijin safiya al falaq shine lokacin da gari yake wayewa wannan duhun yake yayewa ko to ka ce ina neman tsarin ubangijin ainihin wayewan gari shine wa Allah madaukakin sarki ko wa qul a'udhu bi rabbin nas da kuma cewa ina neman tsari da ubangijin wa ubangijin mutane sana jama'a na biyu akwai isti'aza wacce take ainihin dauke da neman tsarin Allah ta hanyar kalmominsa in ma ta hanyar zancensa ka ce ya Allah saboda zancenka ka bani kariya kan kaza da kaza ko ina neman tsarin Allah da zancen Allah din kamar da wannan akwai shi ko eh to wannan shi ma akwai shi an gane ya tabbata hadisai da yawa manzon Allah yakan ce a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq ina neman tsarin Allah da kalmominsa kyawawa kaga nan da kalmomin yake neman tsari ba da Allah kai tsaye ko da bene kalmominsa cikakku an gane wannan ko sannan a addu'an da manzon Allah ya kan yi da safe da kuma marici Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah a ƙarshe yace wa a'udhu bi 'azamatika ya Allah ina neman tsarinka da girmanka an uqtala min tahti kada a nutsar da ni kada ƙasa ta buɗe ni kuma gana shi ƙasan a rufe ƙasan in ci gaba da tafiya ƙasa an gane wannan ku kada kisfe ni an gane wannan ko sannan yayin da bashi da lafiya manzo Allah kan yi wannan addu'a yace a'udhu billahi qudratihi min sharri ma ajidu ma uhadir a'udhu billah ina neman tsarin Allah wa qudratihi da kudaran wa da karfin ikon Allah ashe shi wannan ya halatta aiko kuma sannan yake cewa a'udhu bi ridaka min sakhtik ya Allah ina neman tsari da yardanka gaba da fushinka kenan ya halatta ka nemi tsarin Allah da sifofinsa mafiya kamala an gane wannan ko sai na uku shine neman tsari ta hanyar kiran sunan wasu matacce ko matattu ko rayayyu daga cikin mutane mala'ika ne waliyi ne ayin shehi ne ko ma waye shi to neman tsayi da irin wannan jama'a kai tsaye shirka yi da Allah shi yasa Allah ta'ala sai ya hana mutanen garin Makka saboda sun zama a jahiliya in aka je wani kwari za a kwana ana cikin halin tafiya zai fito haka wasu ya fito muna neman tsarin muna neman tsari dai da shugaban wannan wadi shugaban wannan kwari da Allah a kiyaye mu a ba mu kariya kada a cutar da mu sai aljanu suke jin cewa to ai mu mun isa tun da ana neman tsaro da mu to ai kaga mu mun kai shegu ko sai da aka ce ya kai shegi ya ce to shikenan mu mun zama wasu oganni wannan sai ki kara ma aljanin girman kai shi sai Allah sai Allah sai Allah ta'ala ya ce wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa lallai mazaje daga cikin maza mutane suna neman tsayi daga cikin mazaje daga cikin aljanu wannan sai ke ƙara waɗancan toroko da girman kai kaga sai Allah ta'ala ya hana ina fata an gano jama'a to don haka jama'a neman tsari irin wannan kai tsaye yana iya kai mutum zuwa ga ainihin wato shirka da Allah Allah ta'ala ka kiyashe mu wa dalilu istighatha dalili game da neman agaji qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala in tastaghifuna rabbakum katina yayin da ainihin wato kuke neman taimakon ubangijinku فاستجاب لكم سي امسى مكو ودليل الذبح دليل game da yanka قوله تعالى فدن الله تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين kace lalle sallata da yankana da rayuwata da mutuwata gaba ɗayan suna hannun Allah ubangijin halittu la sharika la babu abin mota bisa jinta sai shi wa bidhalika umirtu da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimina kuma ni ina cikin farkon musulmi in ji manzon Allah wa min sunna ya zo a cikin sunna manzon Allah ce la'ana Allah man zabaha li ghairillah Allah ya tsine wa duk wanda ya yanka ba domin Allah ba duk wanda ya yanka da sunan wani Allah da sunan wani aljani ko kankaya ilu ko bazaya ilu ko ma mene aka kira suna aka yanka to jama'a wannan ayi shirka da Allah kuma Allah ya tsine wanda ya aikata wannan aiki wa dalilun nazari dalili game da abin da ya shafi ainihin wato annaba shine yin alwashi an gane ko shine yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira yufuna bin nadhri su mu'mini suna cika alwashin da suka yi kuma suna jin tsoron wani yini wanda sharrin sa mai watsuwa ne wanda sharrin sa ya samu kowa Allah ta'ala ka kiyashe mu ka tsare mana imani nan zamu tsaya jama'a insha Allah ta'ala in mun zo darasin mu na gaba sai mu ƙara bayani game da annazar kafin ainihin wato mu wuce insha Allah ta'ala sai mu tashi a aslu thani muna roƙon Allah ta'ala abin da mu karanta daidai Allah ya sami tarayya cikin lada wannan muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatu mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙon ka tsare mana imanin mu Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin bayinka na gari dukkanin bukatu mu na alkhairi ya Allah muna roƙon ka Allah ka biya mana وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته